ما جاء في التكبير في العيدين babin abin da yazo na kabarbari a cikin idi biyu السلام مسلمين eh wannan littafi shine sunan tirmidhi ne shine zamu shiga yanzu ko muna nan dai cikin kitabun salati shi haɗe su ya gabaki ɗaya kutubun gabaki ɗaya haɗe su a cikin kitabun salati yanzu bayan ya yi magana akan salloli da abin da ya shafe su da na fulfulu haka na rawatibul rawatibul fara'id da sauransu ya shiga kuma babin juma'a sai a ciki dai to kuma yana cikin babin juma'an kuma ya shiga abwabul idaini yanzu yana gamawa kuma zai shiga cikin kitabul salatin musafirina duk dai a cikin kitabul salatin zai ta yin su kitabul babul kasar kenan to shine yanzu gashi mun shiga babu ma ja a fitta kabira fil idaini haddathana muslim bin amr wa abu amr bin hazzab المديني مم.
عن عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأول سبعا الأولى dai وقراءة ba fil awwal ba الأولى to ma'aikin Allah ya yi kabbara a cikin sallar idi guda biyu a- a raka a farko saba'a raka a bakwai kabilar kira ta hadda ta harama kenan gabanin ya fara karatu وفي الآخرة خمسا قبل ya القراءة ya sallaci ya kuma kabbar ya kuma yi kabbara guda biyar gaban karatu bayan ta tasowa kenan ya yi kabbara biyar ganin ya fara karatu قال وفي الباب عن عائشة بن عمر وعبد الله بن عمرو Mm.
قال أبو عيسى حديث جد كثير to a- to Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi na kakan Kasiru dinnan Kasiru Hadisun Kasiru bin hasan.
Abdullahi an abiya an jaddihi dinnan to hadisi ne kyakkyawa وهو أحسن شيء شيني روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه to وسلم ka gani imamu tirmidhi ce babu wani abin da aka rawaito daga annabi da ya mafi kyan ruwaya da ta kai ta wannan din nan ta kasirun nan daga kakansa duk abin da zaka ji mun faɗi wasu abubuwan wasu mazhabubin amma dai babu abin da ya fi ƙarfi da- daga annabi kamar wannan ji imamu tirmidhi واسمه أمر بن عوف المزني shine kakan kasiru din shine amr ibn auf al-muzani والأمل على هذا عند بعض أهل العلم to من haka أثار kuma النبي صلى sashin الله عليه malamai وسلم.
daga sahabban annabi da wasu suke aiki da wannan raka'a bakwai a raka'a farko a kabbara bakwai a raka'a farko har da ta- takabiratul ihrami kabbara biyar a raka'a ta biyu banda kabbara tasowa ka gani to haka yake malam a malikiya ko Na'am.
to وهكذا روي عن أبي هريرة to haka aka ruwaita daga Abu Huraira أنه صلى بالمدينة ya sallata a وهذه الصلاة Madina kwatancin wannan sallah وهو قول أهل المدينة shine zancen mutan Madina يقول مالك بن أنس to ai shine mutan Madina din والشافعي da imamu shafi ma shi Ahmadu zancensa da bin Ishaq.
ahmadu da ishaku kaga duk sun haɗu wayan nan gaba ki da ishaku bin ibrahim al-hanzali warwaya an abdullahi bin mas'udin an ruwaito daga abdullahi bin mas'udin annahu qala ya- ya ya faɗa a cikin sha'anin kabarbarin idi biyu تكبيرات yace kabbara tara cikin raka'atul ula a raka'a farko والخمس تكبيرات قبل القراءة Eh, ka gani ko eh, hamsan hamsan qabla al-qira'ati biyar gabanin karatu وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة shine shine hudu din kenan shine biyar din kenan a raka'a farko raka'a kabbara biyar zaka yi raka'a kabbara biyar zaka yi a raka'a farko wa fi raka'ati saniyati fa يبدأ بالقراءة zai fara karatun sun mai kabbiru arba'an ma'a takbiratul ruku'i yayin da zai kabbara ruku'i sai yayi guda hudu tukunna an fahimta sannan ya kabbara kuma ya tafi ruku'i kaga tara kenan kaji kuma wata ta Abdullahi bin Mas'ud yawa shizuzu ba yawa ai da ma fitaniyar sa ne na Abdullahi bin Mas'ud ga yi dai da kake ba dama kai masa inkarin abubuwansa to amma galibin mazhabobinsa sun shazze daga kan abin da galibin sahabbai suke a kai shi yasa a shi dai ana ruwayar hadisansa tare da shuzuzun da suke ciki amma ba dama kai mana kira'arsa ta yi na kira'a ta masu hudu ba za ta yi ba Ana kankani. in mutum ya yi ma sai a zane shi Yau, kuma zalla ba ta yi ba Mm, ka gani
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي an صلى الله عليه ruwa- an yi وسلم ruwaya وهذا daga wani ɗaya ba ɗaya ba kwatancin wannan daga sabon annabi sallallahu alaihi wa وهو قول sallam أهل الكوفة shi ne zancen mutanen kufa zancen da na ɗan masudin to ai garinsa kenan Mhm.
وبه يقول سفيان الثوري shi ne malamin kufan ai sufyanu sauran a cikin atibawa tabi'ina shi ma zancen sa kenan wannan kabbara tara a cikin rakawo'in guda biyu biyar a ta farko hudu kuma a ta biyu ita kuma ta hudun ta biyu ita kuma sai ka sai ka gama karatu kamar yadda muke alƙunutu to a daidai wannan gurin suke kabarbarin sanar tafi ruku babu ma ja ala لا تقبل العيدين ولا بعدها ba to kaga yanzu wani haka kawai a cikin irin tafiya ta zamani saboda tsananin rashin nufin Allah da kuma shigo da hayaniya da tazo sai ya ga wannan karatun na ibn mas'ud sai ce shi ya samu hujja zai yi. sai ai ta rigima ai ta rigima ba gaira ba da rigima kada ku tuni amfanin hakan nan akan ha irin wannan wasu suka fara yin sallar juma'a da hantsi a zaria aka yi ta masifa shi ne yin hasi da aka samu wasu can wasu kuma suka bindige shi to kaga irin wannan lamari me zafi to kai san da mutane suke mana kuma abu ne na gaskiya to da salatu kawai
ba a yin nafila kamin sallar idi biyu ko bayan ta ba a yi
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود الطيالسي قال انبانا شعبة عن ابي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس na ji sa'idu bin jubairin yana zantarwa daga dan abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma'aikin Allah ya fita ran karamar sallah fa sallar yayi sallah raka'a biyu ثم لم يصلي قبلها ولا sannan بعدها bai sallah ba gabanta ko bayan ta bai yi ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba nafila gabanta ko bayan ta bai ba قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر تو.
وعبد الله بن عمر وابي سعيد Mhm.
قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن wannan صحيح.
hadisi na dan abbas shine hadisi hasanun sahihun والعمل عليه عند بعض اهل To العلم kuma haka sashin malamai suke aiki da shi daga sahabban annabi da wasunsu na daga tabi'ai وفي kenan يقول الشافعي shine وأحمد zancen imamu وإسحاق.
shafi'i da ahmadu da ishaqu وقد راى دائما to ka gani من wannan أهل العلم.
kullum ina gaya muku yanzu kaga tirmidhin nan ko da ya kawo maka hadisi marfu'i daga manzon Allah sai ya kawo maka kuma ra'ayoyin malamai dan kasancewar ra'ayin malamai mutabari ne shi fa na gaya maka su tirmidhi yan karni na biyu ne ko na uku amma dai duk da haka sai sun jingina zancensu da zancen malamai yanzu kuma ɗan ƙarni na goma sha biyar ya ce shi ba wanda ya isa kawai ƙalar lawa ƙalar rasulu shi ne zancensa kawai kuma a nan cikin su tirmidhi zai zo ya ɗauki karatu ƙalar lawa ƙalar rasulu ɗin a nan zai zo ya ɗauka kuma sai ce babu wani wanda ya isa sai ƙalar lawa ƙalar rasulu to muna gaya wa masu faɗar wannan abinda suke faɗa matsayin sahabban annabi ne sahabi shine bai da wata hujja sai qala Allahu qala rasul amma kai kam to ƙarya kake ko waye na yawa sai ka ce qala wana da wana da wani Har- ba ma kai ba har kakan ka yanzu sai mu ji dai ai ya kai kakan kakan mutum ko na na ya ma fito na Haba. ya fi shekara dubu fa kai zan sai kakan kakan ka gani ko eh shi ka gani tana mai tun da hamsin da wani abu ya rasu tun da wani abu ya rasu da hijira kaga ya fi ya fi ya fi shekara da tun ba kano to karewa dai ke ne ba wajen ce wani kakan kakan ka ba to amma sai ya ce kala wane da wane da wane ba Allah ba ba manzon Allah ba ba sahabbai ba wasu ma ba ma tabi'an ba ma har a ci ba duk wanda ya girmi da yawa zai ce mana kala Muhammadu bin Isma'ila Imam al-Bukhari kenan Na'am.
shi ba sahabi ba shi ba tabi'i ba shi ba tabi'u tabi'i ba bai ma karba daga tabi'u tabi'i nan ba daga ito ya karba daya shine maki bin Ibrahim wannan shi tabi'u tabi'i ne so mu je وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم to wasu kuwa suna ganin jama'a daga malamai suna ganin as-salata yin sallar nafila bayan sallar idi da bayanta suna yi daga sahabban annabi da wasunsu والقول الأول amma zancen farkon nan shine mafi inganci shine mafi tabbas yawwa to ka tafi mafi inganci عن حدثنا حسين بن وريس أبو عمار حدثنا وكيع أن أبا بن عبد الله مم.
البجلي Mhm.
عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص Mhm.
عن ابن عمر أنه أنه خرج خرج.
يوم عيد falam yusalli qablaha Qablaha wala wala ba'daha ka gani nan ma gashi an sake rafa'awa sai Abdullahi bin Umar ya fito ranar Idi bai yi nafila ba kamin sallar Idin ko bayan sallar Idin ya Wa zakara ambata kuma cewar annabiyya Annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam haka yayi shi ma ya fito yin sallar Idi ba nafila gabanta da bayanta قال أبو عيسى وهذا- وهذا حديث حسن shi صحيح ma wannan hadisin ne a sanin sahihun ga wancan kuma shi ma hadisin a sanin sahihun na Ibn Abbas نعم.
ka gani ga kuma na Ibn Umar to باب في خروج النساء في العيدين babi kenan cikin fitar mata zuwa idi guda biyu babu laifi fitar mata zuwa idi biyu musamman a farkon musulunci domin nuna, nuna karfin addini yana da muhimmanci saboda haka haka ake fitar tu- har da mata a fita gabaki daya wurin sallar idi حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أخبرنا منصور مم.
بن زازانة eh to ai ya fassare maka saboda kaga akwai Mansur dan Zazana akwai Mansur dan Murtamir Na'am.
wannan Mansur dan Zazana mutumin Basra Mansur bin Murtamir dan Kufa to kaga ni dan Zazana ne Ibn Sirina.
daga dan Sirina عن أم عطية Mhm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والأواتك Mhm.
وذوات الخدود wani hujjata والإيدين.
to ma'aikin Allah yana umarni da fito da budare budurwai yara mata budurwai an fahimta Na'am.
wani awatika da zawarawa wazawatul hudur da matan kulle wani huyyada da ma masu jinin al'ada duk su yi waje su fito an fahimta a cikin ranar idi ne saboda ga munafukai ga yahudawa ga yagu su gan mu da yawa an fahimta ai saboda ba da yawa sannan ɗin ka gani فأما الغياب amma su masu al- uzuri na jinin al'ada ya za su yi ويعتزل المصلى sai su yi nesa da wurin sallar idi Wurin Suna da shahadar da wuri awatul daya.
musulmina.
Yawwa, su- amma su halarci taron musulmi suna yan kabar su kuma suna abin nan
قالت إداهن ɗaya daga cikin mata sai ta يا ce رسول الله ya ma'aikin Allah إن لم يكن لها جلباب kasan sannan ba duniya ba a buɗe ta ba tukunna idan ba ta da mayafi fa da za ta yafa ta fita قال manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama فلتؤذيها أختها من جلبابها irha ukhtuha min jalabibiha za a samu wata ita kuma tana da mayafin ba ɗaya ba wataƙila tana da biyu ko uku to ta ara mata a fita ta gani ta ga yanzu duk wannan ya tafi alhamdulillah amma dai kaga da dai ana yi ko ko mu anan ana aran babbar riga a fita ka ji wannan labarin ko ba mu riske shi ba amma dai mun ji sannan ya girma kaka to haddasa أحمد بن منيع حدثنا هشام عن هشام بن حسان ana zadabin jazirina عن أم عطية بناوي ita ma ta rubuci kwatancin wannan ummu adiyatul ansariya ita ce nusaiba kenan Na'am.
kala wa bil bani an وابن ibn abbas عباس wa وجابر قال jabirin أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح hadisin nan na ummu adiya hadisi ne kyakkyawa sahihi وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث to cewar sashin malamai sun tafi zuwa ga wan- ma- wannan hadisi na fitowar mata din nan ورخص للنساء في الخروج إلى suka yi الحجاب rangwame ga mata cikin fitowa zuwa idi وكرهه بعضهم kuma sashin su kuma suka ki wannan din fitar mata din
وروي عن عبد الله بن المبارك shi أنه an yi قال ruwayar wannan daga abdullahi bin mubarak an san shi yana daga jin salafu ko نعم.
da ta tabawa tabi'i na suma قال ya ce أكرهوا ليوم الخروج للنساء في العيدين ina kin fitar mata a yau zuwa sallar idi guda biyu ni kam ba na son fitar mata a yau a yau an fahimta a yi saboda an samu tarar guda biyu sun fuskanto mu shi wancan fitar matan sunan ma'aiki ne barin sunan ma'aiki ba kaga abu ne mummuna bai dace ba ko ba hakan nan ba in an ce kar su fitan kamar an saba wancan sunna saba wa sunna abu ne mummuna in kuma sun tashi fitar yanzu Allah ya buɗe duniya wato a cikin fitar tasu akwai duniyanci akwai motsar da fitina ba kamar matan da ba na wancan lokacin an fahimta iya zabi mubaraki abin da ya gani kenan Allah ya buɗe musu ga zina ga wadata ga kusan duniya ga kyale-kyale da waye saboda haka fitintunu shi abin da ya duba kenan ya gani نعم Mm. To ka وإن gani, همت المرأة إلا أن تخرج wasu suna son fita da 'ya'yansu hatta da mata sai ga wasu yanzu wasu yaran sun kai matsayin mata mutum waya fito da isa budurwa ya je ya sa ta a cikin tsakiyar su kuma har ma ai wani adon gashi ka- ka- wannan wani irin kwama tala ne da da- da- da gafala Mm? na taɓa wani magana ce ba me haka in kuma ya zo ya saka ta tsakiyar sauran mutane kaga bai ba daidai ba ne ko Mm.
فإن أبت المرأة إلا أن تخرج amma in mace ta dage sai ta fita ليضلها زوجها أن تخرج في أزمارها yau mijin na ta yi kyale ta fita amma ya shaɗanta mata kayan da za ta sa ya ce to tsummo kana zaki na kan a a samu kayan da ba wankakku ba balantana zancen guga a yamushe ki daddaura a jikin ki da na ya ki fito mutu Mhm.
القرآن ولا تتزين amma ba dama ta yado فإن أبت idan ta أن ki تخرج كذلك in ta ki ta fita a haka a cikin tsummo karan فللزوج أن يمنعها عن الخروج mutum ya samu yana ta fita kaga ba Allah take nufi ba ke to take ita ma ta yi ɗan sabon kaya suna so ta fita a gani Mhm, to yawwa to ai shine yace to in ta ki hakan to shikenan sai sai ya halatu to ويروى عن عائشة قالت to kuma ana yi ruwaya daga nana Aisha tana cewa daura a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hadisin nisa'u eh wannan sahihi ne kuwa ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da mata suka haifar lamana a wannan masajida da ya hane su masallatai kama muna at kamar yadda aka hane isra'ila da ubani Isra'ila haka amratu ta ruwaita daga sai da Aisha amratu binti Abdurrahman da haka ta ruwaita ce da ma'aikiya da suke yanzu na wallahi da ya hana mata fita Mhm, to wayarwa an sufyan al-thawri ana ruwaya daga Sufyan sauri annahu kariha al-yawm al-khuruj lin-nisa'i shi ma yana kyamar fitar mata a yau din nan zuwa ne ilal idi zuwa sallar idi ya ce kai yanzu dai kam su zaman su Mhm.
alhamdulillah tsaya ya tsaya saboda illa a ya ƙare ke bayan gida bi da abu da Allah eh na'am sauran to sauran hadisai uku babu ma ja fi khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-idi fi tariqin wani juyi min ɗari Ina gina fara.
babin abin da ya zo na fitar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa idi ta wata hanyar ya dawo ta wata حدثنا عبد الله بن واصل بن عبد الاعلى الكوفي wa Abu Zur'a da Bala حدثنا محمد بن سليم eh, عن كل سليمان عن سيد بن الحارث عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم العيد في طريق da ta fi ma'aikin Allah ya kasance idan ya fita idi ta wata hanya yakan dawo ta wata Ana sai dai kai kawai don koyi da manzon Allah amma hikimar take cikin abin kaga ba samuwa take wannan galibi suna ce ta manya ko ba haka ba wanda za a so a gan shi misali kuma yana wucewa ana gaggaisa da shi ne wa mutane addu'a ne in barin malami ne na idan kuma mai abu ne ya canza kamar yan maitan maitan a jihunsa in in can yake sama in kuma ƙasa yake ya canza yan hamsin hamsin wani sai ko sama saman yake ba zai canza zai canza yan hamsin hamsin ba. to ina laifi dai in na wannan hanyar suka samu yabo ta hanyar su ma ya tabbata ya ta fesawa ga shi to shine fa hikimar da take cikin canza hanya na nan su ganka su tabarruki da kai ka yi musu addu'a su ji daɗi ai mun ga yanzu ko sarki a gani ba ana jin daɗi ba to kuma ballantana kuma a ce wani na Allah ne babban waliyi ko babban malami ko waye, ya bi ta nan ya bi ta nan to to amma yanzu mu almajirai na zaka wani bi ta nan ka bi ta can kai ba wani abu za ka yi to amma dai tunda an ce ma'aiki yayi to sai ka hararo wannan ka yi kawai. Ba komai a yin, Eh, tunda dai an ce ya yi a yin, saboda haka sai na Umar ya ce, sassarfan nan da ake yi, ya ce, ta tsawafi, ya ce, inda ma ra'aina bihil mushrikina. Mushrikai muke wariya kawai mu nuna musu da ƙarfin mu a lokacin. Saboda haka yanzu duk ko mushrikai mun kore su daga harami. To a za mu nuna wa. sai kuma ce to amma shi in fa'al na huma rasu amma tun da abu ne muka yi tare da annabi a ci gaba da yi a ci gaba da yi ba to وفي باب عن عبد الله بن عمر وابي رافع mm, kala abu isa حديث ابي هريره حديث حسن غريب hadisin abu huraira hadisi ne ke kira tsin- wato amma wato garibin hadisi ne ta hanya ɗaya ya zo وروى ابو تميلة Mhm.
بن محمد هذا الحديث عن قريب بن سليمان عن عن سعيد بن الحارث ka gani عن جابر بن عبد الله yau wato an jabirin mukun wancan hanyar ta abu huraira kenan قال Mhm.
سبب اهل العلم sashin malamai sun so ga ga liman إذا خرج في طريق يوشك أن يرجع هذه.
في غيره ka ga liman haka ce na ka gani idan ya fita ta wata hanyar hanyar da ya dawo ta wata hanyar kuma اتباعا لهذا dan bin الحديث wannan hadisin وهو قول shine الشافعي zance imam حديث جابر كعب أرسوه kuma amma hadisin Jabir bin Abdullahi na biyun nan ya fi inganci akan wancan hadisin na Abu Hurairah amma duk sun zo da abu daya ko da wancan din bai inganta ba to ya inganta saboda wannan sahihul ligairi kenan to mu je باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج babun abin da yazo na cin abinci ranar karamar sallah kamun a fita idi haddathana حسن بن الصباح البزاز البغدادي Mm.
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن سو- عن صعب بن عتبة Mhm.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال Mhm.
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج في لا يوم يخرج يوم الفطr hatta ya الفطر da'ama wala ya da'ama yawm al-adha hatta حتى يصلي ma'aikin Allah ya kasance baya fita ran karamar sallah sai ya ci wani abu tukunna haka nan ko baya cin komai ran babbar sallah sai ya dawo daga idi to قال وفي الباب عن علي وأنس qala abu isa حديث بريدة بن حسين مم.
الأسلمي مم.
حديث غريب hadisi ne wanda yake garibi wato ta hanya ɗaya ya zo kenan idan hadisi ya zo masa ta hanya ɗaya tak wani rawi ne guda ɗaya ya ruwaice shi to shi ne suke cewa garibin hadisi ke amma wannan ɗan garibancin nasa bai cire masa inganci ba kuma Mhm.
وقال محمد shi Muhammadu ɗan Ismail al-Bukhari kenan لا أعرف لثواب عتبة غير هذا الحديث to ban san wani hadisi wato sawabi din ya ruwaita daga in ba wannan hadisin ba sawabi na utuba ta nan ban san wani hadisin sa ban ba wannan وقد استهاب قوم من أهل العلم ألا يخرج يوم الفتن to حتى sashin يعلم شيئاً.
malamai sun so kada mutum ya fita ranar karamar sallah sai ya ci wani abu ويستحب له ayin أن istira يسير على تمر to an so kuma ya ci dabino ne in zai kamin ya fita dabino zai samu dan ci ولا يدعم يوم الأضحى حتى يرجع kuma kada ya ci abinci ranar layya har sai ya dawo tukunna har sai ya dawo حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن عمرو بن إسحاق Mm, ana zubin ubaidillahi bin عن anasin أنس بن مالك Sun عن ana النبي صلى zamani الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama كان يفطر على ya تمرات kasance يوم الفتن yana cin yan dabinai ranar karamar قبل sallah أن يخرج إلى gabanin ya المصلى.
fita zuwa masallaci قال أبو عيسى abu da tirmidhi هذا ya حديث ce حسن wannan غريب hadisi ne غريب.
hasanun garibun sahihun
اللهم صل على سيدنا محمد
ya kana ba za mu